من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم يقولون افتراه قل إن افتريته علي إجرامي وأنا بريء مما تشركون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم يا همة الشيخ ادعو الله بهذا المعذر والتالف من أزرمتات الله بالسفر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين alhamdulillahi yau litini goma ga watan ramadana a shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da uku wanda ya zo daidai da sha daya ga watan efir shekara dubu biyu da ashirin da biyu za mu ci gaba da karatu a cikin wannan sura mai albarka suratul hudin za mu tashi akan aya ta talatin da biyar am yaqulu naftara Allah tabaraka wa ta'ala ya ce am yaqulu naftara ko dai waɗannan kuffaru makkata kafuran makka suna cewa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam iftara hada alquran ko suna gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya kago wannan alqurani a baya sun faɗa Allah tabaraka wa ta'ala sai musu tahaddi fatu bi suratin fatu bi ashar suwar min mithli muftariyati Allah ce su kawo surori guda goma irin sa wanda su ma za su kago tun da su ma larabawa ne masu fata suka kasa a daga ba Allah ce fatu bi suratin min mithlihi ku kawo sura guda ɗaya misalin inna da nakalkautar mai ayoyi guda uku wanda take da balaga da ijaz irin na alkur'ani wannan ya gagare su qur'ani kitabun ajizun ajazal kalka kullahu littafi ne gagarau wanda ya gagare halitta gaba ɗaya misali idan ka ɗauki ijazun rakani na ita suratul kautsar ina da nakalkautar ita kaɗai ka ɗauki ijaz gajiyar wanta na ainihin rakam wato kirge kawai da suke cikinta ita ne mafi kankantar surori a cikin alkur'ani kalmomi da suke cikinta kalmomi ne guda goma kacal wato ta hada goma goma saboda ijabi akwai kalmomi guda goma sannan ayoyi a al'ajin fulani a kautar zammala da hurufin hijaiya ashara haru ayan farko suna dauke da hurufin hijaiya harufa guda goma na farko kalmomin cikin ta goma harufa da suke cikin huruful hijaiya da suke cikin ayan farko harufa ne guda goma abu na uku aya ta biyu ta mata tara huruful hijaiya guda goma aya ta uku ita ma ta tara huruf guda goma ka kenan kowace aya tana da huruf harufa guda goma goma abu na hudu wato abu na biyar أكثر حروف تكرر في السورة هو الألف وتكرر فيها عشر مرات حرف ديتي ميميتوا cikin suran shine alif alif din nan ya maimaitu shi ma har so goma abu na shida الحروف التي ورد كل ورد كل منها مره واحده في السوره عددها 10 harufan da yazo so daya a cikin suran harafi yazo so daya ba zai ƙara zuwa ba harufa mabambanta sun zo har harufa guda goma sannan dukkan ainihin ayoyin suran sun kare da harafin ra sannan idan ka ɗauki ra a tartibul hijayi za ka samu harafi ne na goma idan ka irga alifun alif ba ta sa ha jim ha ka za ka samu alif ba alifun bawun tawun tawun jimun hawun hawun dalun zalun ra shine harafi na goma wato shi ma shi ne na goma shi ne zai zamanto ya zamanto ina da kalkautar fasalli rabbika wanhar inna shani'aka wal abtar shine zai zo ringa zuwa karshen karshen dukkan aya a cikin suratul kautsar sannan sura allati intahat bi hurufir ra adaduha ashar suratul kautsar ya akhiriha surorin da karshen su yazo karshen surar ra'un ra'un surorin ne guda goma cikin alqur'ani sannan inna rina kal kautsar ta zaman ta ce sura ta karshe sannan haƙiƙanin rakam goma goma da ya shiga cikin wato wanda ya shiga cikin kautsar din wato hakikaninsa shine yana magana ne akan rana na goma shine ranar zulhajji shine wanda Allah goma ga watan zulhajji wato ranar goma ga watan zulhajji shine Allah ya ce fasalli rabbika wanhar wato kai sallah ga ubangi sannan kai yanka kai laiha wa huwa yawmun nari wato ranar sallah kina ranar goma ga watan zulhajji to saboda haka wannan ijazun raka ne kenan irge gajiyawa na irge goma goma da suka shiga cikin wannan sura to haka dukkan surori wannan ita ce mafi gangantar sura a cikin alqur'ani mafi gajartan sura ba wani karami a wato mafi gajartan sura a cikin alkur'ani amma ta hada irin waɗannan ijaz gajiyarwa saboda abin ya zo ne daga Allah tabaraka wa ta'ala to haka nan idan ka dauki surori kuma wanda suke masu tsawo su ma zaka samu irin wannan ijaz din wannan bangaren rakami kenan idan ka dauki balaga da yake cikin wata sura ko wata sura nan ma zaka samu haka idan ka dauki fasaha na kowace sura zaka samu haka idan ka dauki abin da ya shafi nahau na kowace sura za ka samu gajiyarwa na alƙur'ani saboda haka wannan ƙur'ani daga wurin Allah tabaraka wa ta'ala yake shi yasa ya gagare su Allah tabaraka wa ta'ala yace to suna gaya ma rasulullah ko dai kai zikiro wannan alƙur'ani kul ka gaya musu in iftaraituhu idan ma ni na kago wannan alƙur'ani fa alayya idrani ai ismi a zunubi na yana kaina zunubin kirkirowa baya kan kowa yana kaina ne in ma ni na kago shi kuna zargina da wannan wa na bari mimma tujrimun ai na kubuta babu ni ba abin da kuke aikatawa na laifi laifin ku na kanku min ijramikum bi nisbatil istira ilayya da kuke dangantawa wannan ainihin kago wannan alqur'ani kuke danganta shi gare ni ku sani wannan babban laifi kuke yi kuma laifin ku na gare ku Allah tabaraka wataala kuma bai rafkana ba da laifin da kuke aikatawa saboda haka zai muku azaba akan abin da kuke aikatawa na danganta kago qur'ani ga halitta shi qur'ani daga Allah ne kitabun min Allah jalilu jalaluhu littafi ne da ya zo daga Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala sai aka koma kan kisan annabi Nuhu wa uhiya ila nuhin annahu lan yu'mina min qawmika illa man qad amana Allah tabaraka wa ta'ala ya wahayi ga annabi Nuhu alaihi salam cewa ba wanda zai yi imani a cikin mutanenka sai wanda ya riga ya imani aw Allah tabaraka wa ta'ala ila nuhin anna al-qauma tabi'u ala al-kufr ai Allah ya wahayi ga annabi Nuhu waɗannan mutanen nasa wato ɗabi'arsu an kifa zuciyarsu akan kafurci ya zama ɗabi'arsu kafurci wala yu'minuna abadan ba za su ƙara yin imani ba har abada za su dawwama akan wannan kafurciyar su koma ga Allah tabaraka wa ta'ala sabaqa minhum man sabaqa man amana minhu wanda ya riga ya imani ya riga ya yi imani ba wanda ya imani ba wanda zai imani saboda haka wannan ya riga ya ƙare ba wanda zai imani ba da hada lan yu'min ahadun minhum bayan wannan ba wanda zai imani a cikinsu ba wanda zai sake imani har abada Allah tabaraka wataala ce to wato fala tab fala tab tajid lima kanu yaf'alun kada kai bakin ciki da wanda suke aikatawa shin da lata zambi izayatihim laka kada kai bakin ciki da cutarwa da suke maka annabin Allah annabi Nuhu falamma tabayyana lahu annahu lam yu'minun yayin da ya bayyana annabi Nuhu alaihi salam cewa mutanensa ba za su yi imani ba ya gane haka sai da'a alaihim sai musu addu'a addu'an da yace rabbi la tazar Allah din al-kafirin da yaran innaka in tazarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kaffara ya ubangiji kada ka bar ko gida daya na kafuri a doron kasa Allah tabaraka wa ta'ala ka halakar da su annabi duk yayi wannan addu'a shi yace haka za ku faru mal anbiya haka kafurai suke da annabawa suna cutar da jujutarwa mabambanta wa haka zal munkiruna lil awliya illahi tabaraka wa ta'ala haka nan kuma munkirai suke tare da waliyan Allah duk wanda suke yin kare haka suke cutar da waliyan Allah duk wani waliyi da ka same shi zaka samu na da munkiransa wanda suke yin kare suna kuma masa izaya mabambanta izaya nau'in cutarwa kala-kala wani izayan da baki wani izayan aikace wani izayan makru ne suke shiryawa mabambanta to saboda haka wato haka waliyai suke Allah tabaraka wa ta'ala ya murun bi takhalluq bi kullin hasani sai dai Allah yana umurtan su annabawa da waliyan duka su ɗabi'antu da ɗabi'u masu kyau wala tafsir bima kanu yaf'alun Allah yana cewa kada ku damu kada ku juya kada ku yi bakin ciki da abin da suke aikatawa fi bidatil amri yatahammaluna azaban wa yasbiruna a farkon lamari su annabawan da su ma waliyan za su ringa jin cutarwan suna ɗaukar sa amma abin yana damun su suna dannewa suna haƙuri wa fil wasi idan tafiya ta tafiya tsakiyar lamari la yusuna bi izayati lishda tauhidi saboda tsananin tauhidi ba sa ma jin cewa an cutar da su ba sa isajin cutarwan ba sa jin sa saboda tafiya ta tafiya tsananin tauhidi wala yarawna annal aqwala wal af'ala minhum ba sa ganin ayyuka da ainihin maganganu da waɗannan suke yi in annabawa ne waɗannan kafirai abin da suke yi na maganganu da ainihin ayyuka da suke aikatawa ba sa ganin cewa daga gare su ne suna ganin lamarin daga Allah ne idan waliyai ne abin da munkirai suke aikata musu ba sa ganin cewa wannan lamari ya taho ne daga munkirai a suna ganin sa ne daga Allah shi yasa ɗaya daga cikin su sahibul faidati yake cewa shi duk lokacin da wani ya masa wani abu na cutarwa to yana ga in ya tashi zai rama sai ya ga abubuwa guda biyu sun bayyana masa in ma dai ramawan ya jawo masa ya yi zalunci in ma kuma ramawan ya jawo ya ainihin kafurcewa Allah ta baraka wa ta'ala daga nan sai ya kame yace ta yaya ne ne idan na ga cewa wato shi wannan bawan Allah ba shi ya mini wato ba shi ya aikin ba lamarin ya taho ne daga wurin Allah ta baraka wa ta'ala la ta ta'allaman idza ra'ata idza al-khalqi idza kulifta kada ka jira da ilon ka ga halitta suna cutar da kai saboda haka aka yi ka saboda Allah ya halitta ku ne li yabluwa kuma ayyukum ahsanu amala Allah saboda ya jarrabe ku ya bayyana wanda suka fi kyawun aiki to saboda haka yace idan ya ga wannan abun ba daga gare shi bane daga Allah ne tabaraka wa ta'ala sannan ya rama a kansa to yayi zalunci wanda ba shi ya aiki ba wanda ya aiki daban wanda ka rama a kansa daban ya zamanto zalunci idan kuma na ga ba shi yayi ba wato ba Allah ne tabaraka wa ta'ala yayi ba shine yayi to nan kuma na butu cewa Allah tabaraka wa ta'ala ai la tasira lil kha'inati wato man afsara al khalqa kasarari tarakka wato anil hijabi kamar yanda dai daga cikin arife yake fada duk wanda ya ringa ganin halitta kamar kawalwai ne ya ba su da tasiri to lalle ya samu taraki ya ba wani hijabi ne da tare da shi ya daina ganin tasiri ga halitta gaba daya to saboda haka ayin tafiya ta tafiya ba sa ganin ayyukan suna fitowa ne daga ainihin wato waɗannan masu cutarwa wa akiran ya rauna isatuhum isanan wala yabta isuna bi hada a ƙarshen lamari kuma annabawa da su waliyan suna ganin munana musu kirtawa ne wa man rama durri karta fi masalihi duk wanda ya nemi cutar da ni hakika ya tafi wurin gyara ne to ƙarshen lamari haka suke gani cewa duk wanda ya nufi cutar da su ba abin da ya yi sai dai neman gyara musu lamari bi hada al-qadar la yarfa'u min ad-dunya wala yarfa'u an ahadin inma yarfa'u taqdir saboda haka cutarwa a duniya kaga amma wani abu na izaya na cutarwa ba wanda za a bari sai dai jirran da din abun ka damu da abun ka gane cewa halitta suna ma kaza shine Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya samu ma'rifa ya san Allah Allah sai ya dauke masa wannan damuwa cewa an cutar da shi wala ta tajri da'iman walakin al-abdu yablagh mablagan la taqaddaru bil aqdar cutarwa yana nan da'iman har abada sai dai bawa yakan kai wani matsayi wanda za a ɗauke masa wannan takaddur ɗin wato bayya damuwa da abin da aka masa na cutarwa sai ya zamanto duk abin da aka yi shi ba zai ji wannan ba yana ganin Allah ne tabaraka wa ta'ala idan ya kai wannan matsayi to shikenan ya samu abin da ake bukata wa tilka hiya lafiya wannan shi ake kira lafiya da Allah tabaraka wa ta'ala ake roƙonsa wa lafiya hiya rida bil qada afiya da ake magana shine mutum ya yadda da abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya hukunta wato kada hukuncin Allah tabaraka wa ta'ala a imam sayyidi ali arazumi ya tambayi shehu tijjani kamar yadda zuwa cikin jawarin ma'ani a juz'i na biyu wato shafi na 136 cewa ya tambayi shehu tijjani mamman al'afiya wa hakikatuwa menene ma'anan afiya menene hakikaninta afiya da ake magana mutane suna roƙon lafiya da ake nufi da afiya sannan ne hakikanta yace ka sani hakikanin afiya shine al-qiyamu ma Allah fil mutabaqati muradu li kamali shine tsayawa tare da Allah tabaraka wa ta'ala da kuma nufin wato tsayawa mutabaka da muradin Allah tabaraka wa ta'ala bi kamalin rida wa taslim da cikakken yarda da sallama wa Allah tabaraka wa ta'ala wa tafwidi da miƙa lamari ga Allah tabaraka wa ta'ala da istislami sallama wuya da mutum ya zubar da duk wani dabara duk wani shiryawa da zaka yi wani dabarunka dukka ajiye su ka miƙa lamarin ka ga Allah tabaraka wa ta'ala duk hiyal duk wata dabara ka yasar da shi ka bar shiryawa ka bar dukkan mulahazat wani ainihin hasashe ko kaza duk waɗannan abubuwa tsokaci duk ka bar su ka mai da lamarin ka gaba ɗaya zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala duk wani ainihin abin da zaka aikata ka bar shi mutum zai zamanto baya ganin gairu ba gairiyatu fi kulli nafsin abadan a dukkan numfashinsa baya ganin wato akwai wata gairiya gairun Allah tabaraka wa ta'ala wani Allah tabaraka wa ta'ala abadan daiman sarmadan wa ziyatu zalika wa misdaquhu bi alla yakh bi alla yakhsira gairun Allah ala qalbihi daiman abinda zai tabbatar da ka samu wannan wani Allah ba zai dasu a cikin zuciyar arifi ba ko zuciyar annabi wato baya jin wani Allah ya dasu a cikin zuciyarsa wannan ita ce afiya lafiya da ake roƙo ita don za ka roƙi Allah afiya to ka roƙe shi yadda Allah ya san lafiyan ba yanda kai ka san shi ba ba yanda yake roƙonsa ba to wannan shine lafiya a wurin Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka duk abin da ake yi na cutarwa na makiya sai ka zaman to ka haƙura wani daga cikin magabata bayan Allah wato yana da wani filinsa sai wani ya zo ya kai shi ƙara kotu cewa wannan filin ba nashi bane ai ba nashi bane saboda haka aka yi ta shari'a alƙali yana ta shari'a da abubuwa an kan samun ainihin mafita wanda ya iddiyayin nasan ne ma ba cikakkun shaidu to wani daga cikin manyan mutanen garin masu kuɗi yana wannan wuri ce irin wannan bawan Allah malami haka ake kokarin a zalunce shi a kwace masa filinsa saboda haka ina da wani fili mai katon fili wato filaye ne masu yawa yake haɗa wannan fili saboda haka malam ka bar masa wannan kaje na baka take sai malam ya ce Allah ya karo makiya Allah kuma ya kiyaye mu daga sharrin kaidinsu wato ba don an samu makiyi ba wanda zai shirya makaru da ban samu wannan filin ba amma kuma da Allah bai sani daga sharrinsa ba da an kwace min nan ko ban samu wani ba saboda haka Allah ya karo makiya amma Allah ya tsare mu daga sharrinsu saboda haka shi ce man rama durri kar sa'a fi mazalimi duk wanda ya nemi cutar da ni to ai ya tafi wurin gyara ne a ran da ya nemi wani abu na bayyana cutar da ni to ranar ya kai kuma suna na wurin wani inda bai taba sani na ba ya ƙara yaɗa ni kenan ya nemi bayyana lamarina to saboda haka innal mustafa sallallahu alaihi wasallam talaba na afiya wa mata masmuman sallallahu alaihi wasallam sai na rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi lafiya amma afiyan a wurin afiya da wanda muka faɗa wanda yake cikin ainihin wanda shoti jani ya faɗa cikin jawahirul ma'ani wato amma a zahiri abinda amma suke gani ba shine ba to saboda haka sai na rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya koma ga Allah da sanmu da wannan matar bai hudiya ta masa sammun ya tashi ya zama to shine sanadiyan koma ga Allah da sunnar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace haka nan Abubakar ya roki Allah afiya ya roki Allah lafiya amma wa mata madalugan maljugan sai na Abubakar ya koma ga Allah da ainihin har tsara na macijiya da ta masal cikin kogo wannan tsaran ya tashi ya zama to shine sanadiyan koma wanda ga Allah tabaraka wa ta'ala to kaga a zahiri za kama abun yayi mu'arada haka nan sai na Umar ya roki Allah lafiya amma wa mata makatulan ya mutu ya koma ga Allah kashe shi aka yi yana cikin sallah wato Abu Lu'lu'il Majusi Abdul Maghira ya zai soka sai na Umar Wuka a cikin sa yayin koma ga Allah makatulan wato wanda ya kasha aka shahadantar da shi ya koma ga Allah tabaraka wa ta'ala haka sai na Usman shi ma ya roki Allah afiya amma wa mata mazbuhan shi ma ya koma ga Allah tabaraka wa ta'ala yanka shi aka yi har jinin sa ya zuba yana cikin karatun Qur'ani yana azumi jinin sa ya zuba kan ayan fa sayfikahumullah to saboda haka shi ma ya koma ga Allah tabaraka wa da shahada wa aliyu mata makatulan haka sirna ali shi ma ya fito a zuba aka yin soke shi ya koma ga Allah an kashe shi kullum talaban asiya dukan su kowa ya roki Allah lafiya daga Allah tabaraka wa ta'ala wa wajadaha amma fa dukan sun samu lafiyan abin da ake nufi da lafiya na ainihin hakika wa kullum akhiru kama nara kowanne amma muna ganin ƙarshen sa kamar yadda aka faɗa la yashdu al-afiya inda al-amma wannan baya kama da samun lafiya cikkiya a wurin amma mutane shi wefi walakin na hun la ya takaddaru na biya zilagda sai dai an samu hakikanin lafiya saboda duk wannan abubuwan da ya same su ba su ji alam ba su ji raɗaɗi ba su ga cewa wani ne ya mutu a sun mai da lamarin zuwa ga Allah ba sa damuwa da irin wannan jarabawa da Allah tabaraka ta'ala jarrabe su da shi to wannan shine cikakken lafiya a wurin ainihin wannan suka tafi wurin Allah tabaraka wa ta'ala da shine ake samun aljanna idan mutum Allah tabaraka wa ta'ala wato ya zamanto sai mutum ya zamanto a duk abubuwan su zamanto daya idza katil aqdaru min malikil mulki fa biyani bi ma yasirru wa ma yuki idan dai kaddara ya zamanto daga wurin Allah ne tabaraka wa ta'ala malikal mulki to abin da zai sa farin ciki da abin da zai sa bakin ciki sai ya gane duk abubuwa ne guda iri daya da ni'imatu da nikmatu dukkan nauyin su iri daya da jamala da jalala duk abu ne nauyin su iri daya idan an hade an aka wuce da jamala إذا رأيت مظهر الجمال لا تدقى ورد مظهر الجلال lokacin da ga masarin jawala kada ka yi dagawa duk abin da yake so yana tafiya yanda wato yana tafiya duk abin da kake so yana yiwa duk abin da ka nufa sai ya faru komai yana tafiya normal da yake so to kar ka yi dagawa warda mazharal jalali kai da masarin jalala duk abubuwa kuma za su rikice gaba ka ta kama nan ya kubuce ka sai ta nan ya ainihin ɓaci abubuwa jarraba za su shigo saboda haka yadda wanda ya baka wancan shine yau ma ya baka wannan Allah ne tabaraka wa ta'ala idan ka yadda shikenan sai ka tsallaka sai ka je mazhari na ƙarshe shine mazharin kamala sai ka samu kamala shikenan ka zama cikakken arifi wanda ya hada abubuwa guda uku wanda shi yake faɗa a cikin ainihin ritasul muntaqim wa ma qultum min anna muridiya zi'aun mumtali'un min asrari hadarati salat fala walakin aina muridi minkum wa huwa awaz min kibritil amal to shikenan ka hade ainihin asraru hadaratu salati ka samu abin da ake bukata wato ka samu halaran Allah tabaraka wa ta'ala zai zaman to baka ganin tasiri ga halitta gaba daya
واصنع الفلك داعينا ورحمنا ولا تخاف به الذين ظلموا إنهم مخرجون Allah tabaraka wa ta'ala ya ce annabi Nuhu to wasna il fulka wato as-safina kai jirgin ruwa wato bi ayunina wato kai dishi da kulawan mu aw Allah ila nuhin Allah tabaraka wa ta'ala ya wahayi ga annabi Nuhu cewa Allah zai halakar da mutane su da tsufana saboda haka annahu yasna as-safina yanju biha huwa wa man amana bihi Allah sai masa wahayi jirgin ruwa da wannan jirgin ruwan zai samu tsira shi da wanda suka yi imani tare da shi sai annabi nuhu yace kaifa asna'u safina wa ana lastu binajari sai a zanyi jirgin ruwa alhali ni ba kafinta ba sannan wa ma kalaktu najjaran qaddu ban taba zama da kafinta ba ban yi mu'amala mukhalada cuɗanya da kafinta ba ko so daya Allah ya ce mata aibi a ayunina da kulawan mu da kulawan Allah tabaraka wa ta'ala za ka yi wannan Allah ne zai shiryar da kai yadda za a yi jirgin ruwa a wahayina da kuma wahayinmu Allah huwa allazi ya'muru bi kayfiyati san'i safina Allah shine zai umurce shi da kaifiya yadda zai wannan jirgin ruwa wato annabi Nuhu alayhi salam wa yahfazuhu min al-ghalbi Allah zai kare shi daga kuskure a cikin wannan jirgin ruwan da zai yi zai zamanto kila ja'a jibril alayhi salam jibril ne yazo yumli alayhi yana shifta ga annabi wato annabi Nuhu alayhi salam wa kila bala'ahu Allah ila fasi wasu malamai suka ce a'a Allah ne ya yi wahayi ga ainihin wato shi gatari da annabi Nuhu zai aiki da shi fa iza daraba bil fasi wa ka kama yanbaghi an yaqa faqat idan annabi Nuhu ya bugi ice da gatari sai gatarin ya aikata yadda ake so kamar yadda inda ake so ya fadi maslahatan lissafina duk abin da zama to gyara ga wannan jirgin ruwan to haka ainihin gatarin zai yi ba zai ainihin kuskure ba ba zai fada yadda ba a bukatar sa ba kamar yadda Imam Al-Qurtubi ya kawo cikin tafsirin sa wa min al-gharaib anna Nuhu alayhi salam awwal ma ittakaza kalban wato lil hirasa yana daga cikin abubuwan mamaki annabi Nuhu alayhi salam shine wanda ya fara rikan kare don ya masa gadi ya kasance lokacin da idan yayi wani abu na jirgin ruwan waɗannan kafurai sai zo su bata masa sai jibril ya zo ya gaya masa cewa ya nemi kare mana kare ya ringa masa gadi sai ya ajiye kare idan sun zo za su bata masa jirgin ruwansa kare sai ya haushi fadara da humno sai annabi nuhu ya kore su da wannan kare saboda haka a farkon lamarin dai Allah tabaraka wa ta'ala ya umurci annabi nuhu alaihi salam ya dasa bishiyoyi ya dasa bishiyoyi wanda zai wannan jirgin ainihin jirgin ruwa da su fi arba'in sanawatin a shekara shekara hudu tsawon jirgin wato a wannan ruwa tsawon jirgin zira'i ɗari uku ne sannan faɗinsa zira'i tamanin ɗaguwansa zuwa sama wato zira'i talatin kuma yana da rufi tabakat hawa guda uku saboda haka wato wannan shine tsarin yadda jirgin yake zai zamanto tabaka na farko an ajiye kwari ne irin macizai da kunamai da sauransu da dabbobin jeji an ajiye su a ƙasa sannan wal wusta lidawari na tsakiya aka ajiye sauran dabbobin duniya wal ulya jinsi fiha man a jalasa fiha wa man huwa man ma'u na sama kuma ya zauna shi da wanda suke tare da shi a kuma wani ruwa aka ce an an tambaya annabi Isa alayhi salam an yab'atha lahum wato hawariyawa mutanen annabi Isa alayhi salam sun tambayi annabi isa ya tayar musu da wani daga cikin wanda ya ga jirgin ruwan annabi nuhu alaihi salam saboda ya siffanta musu ya jirgin ruwan yake a sai annabi isa alaihi salam ya dauki danki na kasa ya tambaye su ta'lamuna ma haza kun san me wannan wannan kasan suka ce annabi nuhu a annabi isa alaihi salam ba san menene ba annabi isa ya ce ka'ab ibn hamim nuhu alaihi salam wannan kasar da kuke gani ka'abu ne dan samu wato dan hamu dan Nuhu alaihi salam fanadahu annabi sai ya kira shi fa ajaba sai ya amsa fa ka farajulan sha'iban sai ya tashi sai a ganshi saurayi amma ya yi hurhura ga shi mutum mai hurhura annabi isa alaihi salam sai ya tambaye shi man anta waye kai sai ce ana ka'abu min hamu min nuh ai ni ka'abu ne dan hamu dan nuhu sai ce kaifa shifta wa anta mutta qabla wujudi shay ya kai kai hurhura lokacin da ka mutu ba fara yin hurhura ba a lokacin mutanen duniya ba sa hurhura ya kai na ganka da hurhura sai ke ga annabi isa alaihi salam ai lokacin da ka kira ni na yi zato an alƙiyama kad qamat na yi zaton alƙiyamata kad an alƙiyamata kad qamat ai na yi zaton alƙiyama ne ta tsaya fa shiftu min zalik saboda haka na yi hurhura saboda tsoron alƙiyama tsoron tsayuwa gaban Allah tabaraka wa ta'ala a wannan rana mai tsanani saboda wannan tsoratan ne ya sa na furfura saboda haka wato ainihin annabi isa alaihissalam sai tambaye shi kam ɗulu safinatu nuh nawa ne tsawon jirgin annabi nuhu sai ce alfu zira'in wato yana da zira'i dubu sannan wani ta zira'in da zira'i ɗari biyu a fi sitti mi'atin a cikin zira'i wato ɗari shida sai annabi isa alaihissalam ya ce ka koma sai a karbi ransa wato abin da yake nufi duluha alfu zira'i tsawonta a wa mi'atai zira'i tsawonta zira'i dubu ɗaya da ɗari biyu wa arduha sittu mi'atin fadin jirgin kuma zira'i ɗari shida ne saboda haka wato Allah tabaraka ta'ala ya ce annabi nuhu kai wannan jirgin ruwa mai irin wannan girma da ainihin kulawar Allah tabaraka ta'ala wala tuqadibni fil ladzina zalamu kada ka yi ainihin magana da ni akan waɗanda suka yi ainihin zalunci innahum mughraqun su kan za a dulmuyar da su wato za su fada cikin wannan ainihin jirgin wato za su fada cikin wannan ruwa za su halaka na'am ويسمعون تلك كلما مر عليهم مثل من قومه فقهوا منه قال إن تكفروا منا فإن ما نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه وإن عليه عذاب مقيم Allah tabaraka wa ta'ala ya ce to a annabi Nuhu alaihi salam wa yasna ulfulka annabi Nuhu yana yin jirgin ruwan nan hikayatan nan halin mafiya hikaya ne akan abin da yake lokacin da yake aikata wannan jirgi kullama marra alaihi mala'un jama'atan min qawmi duk lokacin da wasu jama'a suka wuce daga mutanensa sakhiru minhu sai su masa gaze su masa izgilanci ya kulla subhanallahi dirtana jaran bada an kunta nabiyan oh yanzu kuma ka dawo kafinta da fa kai annabi ne da kana ce mana kai annabi yanzu kuma annabi ya dawo kafinta tasbaye su yake yi sai annabi ne ya ce masa in taskuru minna fa inna naskuru minkum kama tadkurun idan kuka mana izgilanci kuka mana gabe to mu ma za mu muku kamar yadda kuke yi kai dai nuzajikum ala sukhriyatikum hadha bi manzilati wato dai za mu saka muku akan gabe da kuke izgilanci da kuke yi ko ma za mu rama ko ranar ramako da za mu yi duk da annabawan Allah tabaraka wa ta'ala ba sa izgilanci ba sa gabe a'a wa jazaa'u sayyi'a sayyi'a mithluha abinda zai faru sakamakon mummuna za a aikata musu mummuna irinsa wato amma sukriya fa tasdir min al-anbiya amma izgilanci ko gaze bai ya samuwa daga annabawan sai saboda haka fa sofa ta alamuna da zannu za ku san cewa man ya ti da azabu yufzihi duk wanda azaba za ta zo masa ta kunya tashi wa hillu alaihi azabul muqim azaba da woman ya tabbata ga kansa lokacin da wannan ruwa ya zo Allah tabaraka wa ta'ala sai ya halakar da duk wanda bai yi imani ba na'am حتى إذا جاء أمرنا وفاءت النور فلنحمل عن كل زوجين اثنين من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل
Allah tabaraka wa ta'ala ya ce to a hatta idza jaa amruna bi ilakihim har lokacin da lamarin Allah tabaraka wa ta'ala ya faru da halakar da waɗannan mutane mutanen annabi Nuh alaihi salam wato wa farat tanur shikenan sai gashi karkashin kasko da ake tuya lil kubbazi ma sai gashi ruwa ya bayyana a cikin wuta wato ruwa cikin wuta gobara daga Allah kenan ya taho ru- wuta na ci amma ga wuta ya kullo cikin wannan ai, ruwa ya kullo cikin wannan wuta din to saboda haka wannan shine alama alamatu zalika li nuh Allah sai tarar annabi nuh alama wato wannan azaba za ta zo duba da zai zo to tuya da ake a gidanka a wannan kaskon matsin kasa wutan da aka hura za a ga ruwa ya kullo a cikin kaskon wutan wato a kasan murhun idan an ga wannan wuta ya kullo ba zai kashe ainihin wato ruwa ya kullo ba zai kashe wannan wutan ba to bayyanan wannan ruwa a cikin ainihin kasan kasko shine alaman halakan su idan wannan lokacin ya zo to kenan Allah tabaraka taala ce imin ihmal fiha ihmil fiha ka dauka fi safinati a cikin wannan jirgi min kulli zawjaini kullu zakarin wa unsa ka dauki dukkan mata da miji dukkan halitta ka dauki isnaini wato mata da miji wa halaka da iyalanka ai zawjatuhu wa auladahu matarsa da kuma 'ya'yansa illa man sabaka alaihi alqawlu sai dai wanda Allah tabaraka ta ya riga hukunta zai halaka a cikin matansa matarsa wato wanda za a halaka da kuma ɗansa kan'ana wato wa huwa zawjatul kafira shine matarsa kafira da waladuhul kan'an da ɗansa kan'an wato zaka dauki sauran yaran ka su ne hamu da ainihin samu da yafisu fa hamalahum wa zawjatuhum thalatha annabi nuhu ya dauke su da su da yayansu guda uku wa man amana ma wa man amana da wanda kuma suka yi imani wa ma amana ma'ahu illa qalil ba wanda suka yi imani tare da annabi nuhu sai mutane kadan wato abin da ya faru an ce kanu sitir rijalin wa nisa an ce mutum shida ne maza da mata wakila jami'u man kanu fi safinati tamanuna nisfuhum rijal wa nisfuhum nisa an ce dukkan waɗanda suke cikin wannan jirgin mutum 80 ne rabi mata 40 mata arba'in maza wannan shine abin da wato sayyidina abdullahi bin abbas ya fada wato ya ce mutum tamanin ne arba'in maza arba'in mata to saboda haka su ne kadai wannan shine ingantacce allazina lokacin da ruwa ya kare humul lazina bana qaryatan tamanin su ne suka gina gari da ake kiransa garin mutum tamanin wani gari ne a kurbe mausal wanda suke kusa da mausal hunaka bil iraq garin yana nan a iraki su ne waɗannan mutane da suka gina wannan garin allah tabaraka wa ta'ala ya yi waye ga annabi Nuhu alaihi salam cewa zai halaka mutanensa da dufana da ya nemi alama Allah tabaraka wa ta'ala sai san da shi alama shine za a ga ruwa zai bayyana a cikin ainihin kashin kasko da ake tuya wannan kuma zai faru da maraice idan ya ga haka ya faru to wannan yana nuna cewa alaman halakan mutanensa ya zo da aka waye gari aka samu wannan ainihin ruwa ya bayyana sai annabi Nuhu ya san cewa halakan mutanensa ya zo saboda haka qala Allah innahu yudkhilu min kulli sintin zawjayn zakaran wa unsa sai Allah ya shigar da kowane nau'i na halitta ya shigar da mutum biyu wato nau'i guda biyu mace da namiji sai ya tambayi Allah ta ya zai haka ta ya zai shigar da dukkan halitta kowanne kala to nau'in namiji da mace Allah tabaraka wa ta'ala fa ashara Allah jami'al ashiya ila nuri Allah sai ya tara masa dukkan halitta ya tara su gurin annabi Nuhu alaihi salam annabi Nuhu idan ya miƙa hannunsa na dama wato sai ya kama namiji idan ya kara wa isra'unsa idan ya miƙa hannunsa na hagu kuma sai ya kamo mace a dukkan halitta ya miƙa hannunsa na dama ya kamo namiji ya miƙa na hagu ya kamo mace to ya dauko aure kenan an samu iri namiji da mace haka nan ya ringa shigar da su gaba ɗayan halitta annabi nuhu ya sa su a cikin jirgi ya zama to ƙarshen wanda aka sa a cikin jirgi shine ainihin wanda ya shiga shine ainihin wato jaki da jaki ya zo tamassaka iblis bi zambi bi zanabihi sai da iblis rahmatullahi alaihi sai ya kama wutsiyan jaki sai annabi nu ya ja jaki ya ja sai bai samu wani ya fitar alai alal dukul bai samu daman shiga ba annabi nu yace ka shigo mana bai shiga ba ya ƙara yi har sau uku bai samu shiga ba sai annabi nu alaihi salam yace gudu kurya mal'un ka shiga tsiyan ne to shikenan sai ya shiga to da ya shiga a sai shedan ne shedan shi ma sai ya shiga tare da jaki annabi nu yana yawo a cikin jirgin sa sai ga shekan kabiran wato shekan kibaran wato sai ga tsoho fito ya tsofa a cikin jirgi annabi nuhu bai san wannan tsohon ba sai ya tambaye shi mana anta waye kai wa shigar da kai jirgin ruwa na annabi nuhu da ya tambaye shi sai sai ya kai ka shigar da ni domin ka ce wa jaki shiga ya lanin ne wala ya san mal'unin illa ana kuma duniya duka ba wani lanin ne sai shi ce tunda ka ce shigo lanin ne to kuma na san a duniya duka ba lanin ne sai ni saboda haka shi yasa na shiga inji shedan sai annabi ya gane bi hadha dakhala iblis fi sabina sai annabi nuhu yace ya gane cewa wannan iblis ne ya shigo jirgin ruwa saboda haka annabi nuhu sai yace ila budda an takhruja ba makawa ka fita kawai daga cikin jirgin ruwa na ka fita kai ma ka fada cikin halaka kawai sai ce a kar ka fitar da ni Allah ya bani ilimi ya sanar da ni abubuwa guda biyar zan sanar da kai waɗannan abubuwa a cikin biyar din nan zan sanar da kai abu uku kai hakuri karka fitar da ni sai ya gaya annabi nuhu haka annabi nuhu sai Allah ya masa wahayi Allah ya ce masa ka ce masa ya riƙe abubuwansa guda uku ya sanar da kai biyun da ya ce ba zai sanar da kai din ya bar ukun shikenan sai annabi nuhu ya ce masa to ka riƙe ukun bana son su ka sanar da ni guda biyu shikenan sai ya sanar da annabi nuhu abubuwa guda biyu yace abu na farko shine hasada bihi lu'intu da wannan hasada da nayi wa annabi adam da shine Allah tabaraka wa ta'ala ya tsine mini to saboda haka wato hasada mummunan abu ne saboda haka sai ya gaya masa haka yace na biyu alhirsu kwaɗayi bihi a bihi kharaja adam min aljanna da kwaɗayi ne aka fitar da annabi adam daga aljanna saboda an ce masa wato idan baka ci wannan 'ya'yan bishiya ba za a sayar da kai kada iyalinka saboda kwaɗayin zama aljanna ne ya sa ‘ya'yan itace saboda haka waɗannan abubuwa guda biyu masu cutarwa ne hasada da kwaɗayi saboda haka ya sanar da annabi nuhu wannan abubuwa guda biyu sai annabi nuhu ya bar shi kamar yadda ya zo a cikin tafsirin ruhu bayan sannan lokacin da annabi nuhu ya shiga wannan jirgin ruwa shi da ainihin dukkan dabbobi Allah tabaraka wa ta'ala ya sa ruwa ya zo ya ainihin cika duniya har lokacin da ruwa ya iso wato asalabin na ya iso har ainihin wato konkursun na halitta wanda suke guje ai ruwa ya ringa furanya har ya zo wuyansu ya zamanto ainihin bai rabu da mutane ba da annabi nuhu ya ga halin da mutane suke cikin ruwa sai ashfaqa nuhu ala waladihi kan'ana annabi nuhu sai ya ji tausayin ɗansa kan'ana da ya ji tausayin sa fa da ahu annahu ya ce yu'min billahi sai ya kira shi akan ya zo ya yi imani da Allah tabaraka wa ta'ala wato ya zo ya yi imani wa yarkabu fi safinati yazo ya hau jirgin ruwa fa ajabahu bi jawabin bi jawabin ati sai annabi sai kan'ana ya amsa wa annabi nuhu da abinda zamu samu a gaba ta'awi ila jabalin yatimuni min alma dan sai ce masa zan tafi zuwa dutse wannan dutsen zai kare ni daga ruwa zai tsare ni fa dakalu fi safinati hada fi rajab sun shiga wannan jirgin ruwa ne a cikin watan rajab wato rajabul fardi da suka shiga a rajab ai safina ta ringa tafiya da su jirgin ruwan nan har wata shida suna cikin jirgin ruwa daga Rajab, Sha'ban, Ramadan, Shawwal, Zulqa'da, Zulhajji a sanda suka zo al-Muharram suka zo mu Ashura, Ashura sai jirgin ruwa ya sauka wato akan dutsen Judi wanda take a Mosul a Iraki. Falamma kanu fi safina takasara al-Qur'an fa shakanuhu ila maulahu. Suna cikin wannan wato jirgin ruwa sai beraye suka yawa cikin jirgin ruwa. Annabi Nuhu sai ya koka ma Allah tabaraka wa ta'ala akan faɗeraye sun yi yawa kada su cinye mana sauran igiyoyi na ainihin jirgin ruwa idan suka cinye igiyoyin lamarin zai lalace sai Allah tabaraka wata ya murji annabi Nuhu alaihi salam wato ya shafi abin da ya shafi goshi na asad zaki ya shafi goshin zaki da ya shafi goshin zaki goshi ya zaki sai atishawa da ya atishawa a fakharajat hirra sai ga kyanwa sai aka samu kuliya kuliya sai ta cinye jami'ar iran dukkan beraye da suke cikin wannan jirgin ta gama da su a bayan nan wakanu ya shauna alal hibali safina falamma kasar al-ghaib safina amara Allah tabaraka wa ta'ala yamsa jabhat al-fil bayan nan kuma da suna kuka akan cewa wato kada beraye su cinye igiyoyin jirgi to sai kuma bayan gari kashi sai yayawa cikin wannan jirgin tunda mutane suna cikin dabbobi suna ciki kowanne zai bayan gari to sai bayan gari ya taro ya yawa a cikin wannan jirgi sai Allah ya umarci annabi Nuhu alaihi salam akan cewa ya shafi wato goshin giwa ya shafi goshin giwa da ya shafi goshin giwa sai aka samu kinzir aka samu alade alade kuma shi ma dama abin da ke amfani da shi bayan gari ne kashi sai alhanzir ya ringa cin wannan azira min asfina ya ringa cin wannan kashin falamma talabin muzaman qala nuhu innahu yuhaddir jami'al dhukur min qurbi inasi da tafiya tai tafiya a cikin wannan jirgin ruwa sai annabi nuhu yayi gargadi yace to daga yau kada wani ya ƙara kusantar matarsa kada wani ya kusanci matarsa saboda yana tsoro kada hayayyafa yayi yawa su yi aihuwa da yawa ya zama jirgin ruwan ba zai iya ɗaukar su ba in kowa na kusantar iyalinsa za a ƙara aihuwa abincin da aka ɗauko cikin jirgi zai ƙare jirgin kansa zai mutu kaɗan saboda mutane suna ƙaruwa kullum shikenan kowa sai ya kiyaye ba wanda yake kusantar matarsa yace kar kowa ya kusanci iyalinsa sai an fita daga wannan jirgin ruwa din to sai zama to suna cikin tafiya kullum ita zala unsahu illa al kowa ya kaurace wa matarsa sai kare kare bai kaurace ba sai ya zo wa iyalinsa da ya zo fa nan mabil hirra shikenan da ya kusanci iyalinsa sai kyanwa sai ta kawo annabi manci kuliya sai ta kawo gulma wurin annabi nuhu alaihi salam cewa fa ga kare fa abinda aka hana nan yana yi fa an kara sai kare ya ce ƙarya ne bai yi ba aka yaka yace a bai ba fada alaihi nuhu sai annabi nuhu yayi addu'a shi in dai yayi Allah ka tona masa asiri ka bayyana shikenan da annabi nuhu ya masa addu'a falamma ada baqi ala halati allati taqawlu al'an sai ya koma da ya koma shikenan sai ya zama kamar yadda yake faruwa yau sai ya makale ya ji ya kusanci iyalinsa sai ya makale sai ya fara ƙara yana ƙara aka zo ga annabi nuhu ba abin da aka ce kare yana yin nan gashi yanzu ma yana yi annabi ne zai same shi yana aikata wannan abin da yake aikatawa ya makale yana ƙara asirinsa ya tuni kowa ya ji a yayin da ya zama to ba zai iya cire ainihin al'aurarsa ba hatta alima bihi nuhu har annabi nuhu ya gane ya san cewa ga abin da yake aikatawa fada huwa alal hirra shi ma sai ce zai rama tunda kuliya ke yake gulmana ke je ka ga annabi nuhu ga abin da nake aikatawa saboda haka shi ma sai addu'a ga annabi nuhu wato ya addu'a wa kenwa annahu fadahu wallahu yubdihi akan cewa shi ya kunyata shi gaban annabi nuhu gaban kowa kowa ya san abin da ya aikata to saboda haka ita ma kuliya Allah ya kunyata ta kamar da ta kunyata ne shi kenan fasu jiba lahu sai du'a'u sai aka amsa masa addu'a ta fil hirri akan kuliya kullama waqa ala alihi dada wa kullun nasu yasma'u shi ma kuliya sai zamanto duk lokacin da ya afka wa iyalinsa sai ainihin ya kunyata sai ya shi ma irin karan da yake yi sai kowa ya san da labarinsa kowa sai ya san abin da yake aikatawa to shikenan sai Allah tabaraka wa ta'ala kunyata shi ya zamanto duk lokacin da yayi sai kowa ya ji mutane ya sma'u kullum nasu ya sma'u nahu dukkan mutane za su ji shehu ya ce to idan Allah tabaraka ta'ala ya amsa addu'an kare saboda wani abu da aka masa ya kunyata shi ma ya addu'a Allah ya amsa masa ya kunyata wanda ya addu'a masa yace fa min babi aula min muslimin muwahhid abin da ya fi tantanta wanda za a ga cewa lalle ne Allah zai amsa masa wanda yake billintana ma shine mutum musulmi to saboda haka dukkan mutum musulmi ya kiyaye kada yau wani musulmi wani abu har ma ya masa addu'a tunda Allah ya amsa addu'an kare ma to kiyaye kuma ka aikata wa musulmi wani abu in ya ma addu'a Allah tabaraka wa ta'ala zai amsa wannan addu'a abinda ya same abinda ya samu kyanwa Allah ya kunyata ta kai ma idan kai wa musulmi wani abu ya maka addu'a Allah zai sa abun ya same ka Allah zai amsa saboda haka muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala min fadlika al-azim daga farlanka mai girma Allah ya tsare mu daga wannan yashewu falamma rasau bil judi yayin da suka sauka akan dutsen judi wannan ya kasance ranar ashura ne annabi nuhu alaihi salam sai ya azumin wannan ranar saboda me ya azumi shukr lillahi tabaraka wa ta'ala saboda ya gode wa Allah madaukakin sarki akan wannan ni'ima da Allah ya masa na tsirar da shi da kuma halakar da dukkan kafirai waje ma baqiyatu ma indahu min az-zadi fa tabaqu wa akalu sai suka tara dukkan sauran abinci da yake sauran tare da shi suka dafa suka cinye wannan abincin saboda gode wa Allah wannan shine bayan an yi azumin ranar Ashura ake cewa aiwata wa iyali wannan ranar shine ranar da ake cewa ranar cika ciki wato a gode wa Allah tabaraka wa ta'ala bayan an yi azumi kuma a ci fa haza aslu Ashura shewa yace wannan shine asalin Ashura wa banu wa banu qaryatan bil mawsal samuha 80 suka ainihin gina wata alƙari a wani gari a mawsal ana kiran garin 80 li'annahum 80 domin su mutum 80 ne a saboda su tamanin ne wani al'ana ismul qarya tamanun shi yace har yanzu wannan alƙaryar tana nan sunanta tamanun tamanin walakin Allah tabaraka wataala aqima arhama ulaika an-nas a kada naslihim sai dai sauran mutane tamanin din da aka sauko da su cikin jirgin ruwa Allah sai ya hana su aihuwa ya mai da su wato ainihin juya ba sa aihuwa lam yaqa al-nasl illa min auladi nuh alayhi salam ba wanda zai iya haihuwa a cikin su sai yayan annabi nuhu alaihi salam su da suka sauka shikenan ya zama ba aihuwa da suka mutu zuriyar su ya kare sai ya zama to yayan nuhu ne kadai suka kare aihuwa su ma yayan nuhu su uku ne saboda haka adamu a nuhu ya zama to adamu sani ya zama adamu na biyu ana kiransa abul bashar sani annabi adam shine abul bashar al-awwal shine baban halitta na farko annabi nuhu kuma ya zama to baban halitta na biyu baban mutane na biyu saboda dukkan wanda gani a duniya yayan adamu ne har zuwa lokacin tsufana da tsufana ta zo sauran ƴaƴan adamun duka Allah ya halakar da su a tsufana wanda suka yi imani suka fito da annabi nuhu bayan sun fito su ma suka zama to basu aihuwa suka rasu sai sauran ƴaƴan nuhu kadai su uku su suke aihuwa hamu samu hamu da yasi su uku to saboda haka sai ya zama to dukkan zuriya da ya saura kuma yanzu a duniya ƴaƴan nuhu ne bayan ƴaƴan annabi adam ne ƴaƴan nuhu ne su kadai su suka saura ya zama to ƴaƴan nuhu ne wato su ne kadai samu hamu ya fito samu wulida ramzu arafa samu ya haifar da ya haifi wani ramazi wani wato ramzi da ake kiransa arafa wato harufa ne guda uku arabu da rum da farisa ainun dinnan arab nabi wato samu shi ya haifi larabawa sannan shi ya haifi mutanen rom italiya duk turai dinnan yayansa ne sannan farisa iran kuma yayansa ne da turawa da larabawa da mutanen iran duka yayan samu ne sannan hamu shi kuma ya haifar da ramzu sabaka sinun ba'ul kafun sinun sudan afirka bakayen fata na afirka yayan hamu ne sannan barabara barabara su ne larabawan afirka irin mutanen tunus mutanen morocco mutanen jazair algeria waɗannan larabawan afirka da kuma kipto wato la kiptawa mutanen masar mutanen egypt cairo waɗannan su ma yayan hamu ne shikenan bayan nan kuma shi ya fi su ya haifi situ wato harufa guda ku sinun wa sadun ya'un tawun wato sakaliba sakalibawa da yajuji da majuju da turki wadda suna cikin ainihin yayan wato ya fi su ya zamanto turki da indiya da sin a duk waɗannan su ne ainihin suna cikin nau'in yayan ya fi su da sauran kuma bakaya yajuji da majuji da sauran yajuji da majuji saboda haka za ga su ma larabawa da mutanen Rom da Farisa ɗayan samu ne sannan kuma hamu shi ya haifar da yaya wanda suka kasance bagage wato mutanen Sudan bagagen fata na Afirka da barabara larabawan Afirka kenan za a gansu su wato jajaye ne sun yi jajen su farin su ba su yi farare irin larabawan ainihin Jazair ba larabawan wato ainihin larabawan Saudiya irin kasashen larabawan farin su ba irin nasu bane su sun yi ja saboda haka da kittawa waɗannan wato 'ya'yan samu ne ‘ya'yan hamu ne. To saboda haka kullum mina Sudan dukan suka zamanto daga Sudan ne, wato za ka zamanto jiloduhum aswad za ka ga fatunsu baƙaƙe, sannan akwai humru akwai wanda fatunsu jajaye. Saboda haka yace ce te ana ruwaya amma ruwaya Isra'iliya ne, wato ruwaya ne ta Isra'iliya ba tabbata ba cewa annabi Nuhu wato ya yi bacci da ya bacci sai tunda abin da ake sawa nan lokaci tufafi ne wato zani ne kamar zani hakan nake ba wando bane da riga da annabi ne yayi bacci to sai iska ya zo yana kadawa faktashafat auratu sai al'aurat ta yaye da al'aurat ta yaye sai faja'a yadhaku min zalim hatta ja'a samu sai hamu yazo yana dariya akan al'auran ainihin annabi nu yaye har san da samu yazo da samu yazo fasarahu sai sirci al'auran ainihin annabi nu alayhi salam fada anu ala hamu sai annabi nu yayi addu'a ga hamu bizalika ismar jirudu abna'i saboda wannan addu'ar da yayi sai 'ya'yansa wato fatan su dai baki saboda wannan addu'a shi yace hazir qissa min isra'iliyat allati la asala laha wannan kissan yana cikin isra'iliya ne wanda ba ta da asali ko kuma ɗaya kissan ita ma isra'iliya ne wanda ake cewa annabi nuhu alayhi salam yayi kira da yayi kira ya kira ɗansa wato ya kira ɗansa hamu ya kira hamu hamu bai amsa ba ya kira samu samu ya zo ya kira ya shi ma ya ya zo shi kuma hamu a wannan lokacin da bai amsa ba yana tare da iyalinsa yana saduwa da iyalinsa saboda haka waɗannan suka zo shi kuma tunda bai zo ba annabi nu sai masa addu'a daga nan ne wai ya yi yaya baƙaƙe shi ya ce duka wannan isra'iliya ne ba su da asali yace inna masawadu wal umru wal bayat bi hasbil abdiya yace ka sani mutum ya zama bakar fata ko ya zama ja ko ya zama fari yana ya danganta da irin abincin da mutum yake ci abu na ɗaya kenan wal hawa da irin iskan ƙasan da yake yanayin iskan wuri wal buldan da yanayin gari da yake wal manaki da yanayin auratayya da ake tsakanin mutane fakat wannan shine kawai dalilin wasu suke zama baki wasu zama fari idan mutum yana cin abinci da yake da ainihin tasiri zai zama ko shi baki ne za ga ya haifi ainihin ya farare idan mutum yana zaune a wata ƙasa ko da shi baki ne za ka fatan ta canja saboda yanayin ƙasa ni'imar ƙasan da yake ciki haka nan auratayya ko mutum baki ne idan ya aure abin da ya shafi fara sai ga ya haifi ya farare saboda haka a riyad min al-qibli hum hum sudan saboda haka za ka gani daga cikin kibtawa duk da su ba ne za ka ga fir'auna ya zama to yayi baki kirin sama da su saboda haka haka nan a cikin faris za ka samu mutane iran za ka samu wasu bagage saboda haka wannan duka yana alaka da abin da ya shafi haihuwa wato auratayya ne da gari da abinci da alakamu
وقال اركبوا فيها بسم الله مجرها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوحا ونادى يونس ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين Allah tabaraka wa ta'ala ce wa qala rakabu fiha bismillahi mujraha wa mursaha Allah tabaraka wa ta'ala wa'i ga annabi Nuhu akan su hau wannan jirgin ruwa wato da sunan Allah bismillahi da sunan Allah biha tajri da bismillahi take tafiya a safina wa biha tarsu kuma da bismillahi take tsayawa wato bismillahi shine giya da totur la ta ka tafi sannan kuma shine girkinta a inna rabbi a lagafur rahim Allah tabaraka wa ta'ala mai gafara ne mai jin gari haitu lam yuhlikna ta inda Allah bai halaka mu ba saboda haka sai na rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace ana fi ummati manzilati sayyid nuhin man rakiba fi naja man lam yarkab fi halaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ni a wuri a cikin al'ummata ina nan kaman jirgin annabi nuhu ne duk wanda ya shige ni ya- ya hau zai tsira wanda bai hau ba zai halaka wannan kuma hadisi ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mislu ahlul baiti mislu sayyid nuhin man rakabaha naja wa man takhallafa anha halaka wato gharika wato al'umma ta suna nan kaman jirgin annabi nuhu ne duk wato ahli baiti na mutanen gidana suna nan kaman jirgin annabi nuhu ne duk wanda ya hau ya tsira wanda bai hau ba kuma ya halaka a ƙarshen duniya za a yi wato wani tufa na nasar rai saboda haka ahli baitin rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutanen gidan sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahli baitinsa za a zamanto su ne jirgin ruwa su ne jirgin annabi nuhu duk wanda ya rike ɗaya daga cikin su zai tsira daga wannan wato tufa na son rai wanda kuma bai hau ba gaba ɗaya bai hau cikin su ba bai samu ɗaya ya rike ba to zai halaka to saboda haka malamai suke cewa annabi nuhu ya tsira da duniya gaba ɗaya da bismillah rabin bismillah Allah ya bashi ya tsira da duniya annabi Suleiman alaihi salam da Allah ya bashi bismillahir rahmanir rahim sai gashi ya mulki duniya gaba ɗaya da bismillahir rahmanir rahim innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim da Allah ya bashi bismillahir rahmanir rahim sai ya zamanto ya mulki duniya gaba daya shi kuma da rabin bismillah annabi nuhu ya girda duniya gaba daya amma sai gashi wannan al'umma Allah ya ba su bismillahir rahmanir rahim da kuma sabul masani ya ba su da fatiha amma sai ga mutane sun yi wasa da wannan bismillahin da fatihan ba su riski abubuwan da wancan suke riska ba idan dai mutum ya rike bismillahir rahmanir rahim da fatiyan da take cikinta idan ka ɗauki ruwa da cewa innaha ayatu min al-fatiha ita aya ne daga cikin fatiha to idan mutum ya rike shi to zai zai riski sama da abin da waɗannan suka riska wannan duniya gaba ɗaya ya tsirar da ita dukkan al'umman duniya suka tsira da rabin bismillah sai kuma gashi ka samu bismillah full ɗinta wannan kuma da ya samu bismillah ya mulki duniyan gaba ɗaya to saboda haka akwai sirri mai girma a cikin bismillahir rahmanir rahim saboda haka sai na rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace wato shi ma yana nan kamar wannan jirgin annabi nuhu ne duk wanda ya riko da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsira wanda kuma bai riko da shi ba to ya fada cikin halaka man ittaba dinahu naja fi dunya wal akhirah duk wanda ya bi addinin sai na rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tsira duniya da lahira wa man lam yattabi'u fala nasiba lahu min na'imil akhirah abadan duk wanda kuma bai bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ba da rabo a lahira ba abin da zai samu a lahira duk wanda ya riko da wani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba da rabo saboda haka wani tajribihim fil mawt wannan jirgin ruwa tana tafiya da su a cikin teku a cikin kumban teku ko ina ainihin igiyar ruwa tana tafiya da su kal jibali tana nan kaman ainihin tsatun dutse firtibai wal izam a wurin daukaka da girma wa nada nuhu nuhu sai annabi nuhu ya kira ɗansa kan'ana kana waladuhu haza kafir wannan ɗansa kafiri ne wa kana fi ma'adanin min safina ya kasance baya cikin jirgin ruwan yana waje fa qala ya bunayya rakab ma'ana sai ce ya ɗana ka zo ka hau tare da mu saboda haka idan ka zo ka hau wato wala takum ma'al kafirin kada ka zamanto cikin kafurai wanda ba za su hau ba su zamanto amarahu bir rukubi annabi nuhu ya umurce shi da hawa ai amarahu bil imani allazi bi yastaiqu rukuba annabi nuhu ya umurce shi da ainihin imani wanda wannan imani shine zai zamanto ainihin zai ta mutum cancanci shiga wannan jirgin ruwan a tsirogur samiya jama'a wato hawa jirgin ruwa tare da su idan bai yi imani ba ba zai cancanci hawa wannan jirgin ruwan ba amma idan ya yi imani to shikenan ya samu cancanta saboda haka sai ɗansa ya bashi amsa
قال تعالي إلى جبل يحكمني من الماء قال لا عازم اليوم من أمر الله إلا من رحم وما بينهما المرج فكان من المغربين shikenan sai ɗansa kan'ana sai ya ce masa ai sa'ayi da jabalin ya sumuni yamna'uni min al-ma zan tafi in taru akan wancan dutse wannan dutse zai tsare ni zai kiyaye ni ga wannan ruwa annabi nu yace masa la asima al-yawma min amrillah la asima al-yawma min amrillah ai ba abin da zai kiyaye mutum daga lamarin Allah tabaraka wa ta'ala wato azaban Allah na wannan ruwa baka da wani wuri matsira ba abin da zai tsirar da mutum a yau illa lakin man rahima rabbi a man rahima Allah sai dai wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya masa rahama huwal ma'sum shine wanda zai zama ma'sumi wato zai samu tsira daga wannan ruwa amma in ba kiyayewan Allah ba mutum bai da mafita tabbas zai dulmuye zai halaka saboda haka wa hala bainahum al-mawdu inda ma tajawaba ja al-mawdu fa hamala al-qawan fa alqaw fi tufan ba sun gama wannan magana yayi magana dan sa ya amsa shikenan sai ga igiyar ruwa ta zo ta buge kan'an ta tafiyar da shi cikin tufana ya halaka gaba daya saboda haka fa kana min al-mugraqin sai zaman to cikin wanda suka dulmuya makatu fi safina sittata ashhur shikenan annabi nuhu alayhi salam ya zauna cikin wannan jirgi har wata shida kamar inda ya gabata tun watan rajab sha'ban ramadan shawwal zulqa'da zulhajji a watan al-muharram suka ainihin ruwan ya kare
وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيب الماء وقضي الأمر واستوى على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين
shikenan da suka zauna wata shida wakila ya ardub lai ma Allah tabaraka ta'ala sai ce kasa ki tsotse ruwanki wato allazi na ba min ruwan da ya bubugo dama ruwan wato wani na bubugowa daga kasa wani na ainihin kullowa yana zubowa daga sama Allah sai ce kasa ta tsotse ruwanta sannan wanda duka ya bubugo daga ruwa fa sharibatu duna ma nazala min as-samai ruwa sai ta shanye duk kasa ta shanye duk abin da ya bubugo daga gare ta sai wanda ya sauko daga sama wanda ya sauko daga sama fasaha anharan wa biharan sai zaman to teku da koguna duk ruwan da ya sauka daga sama daga shine aka samu teku teku da koguna saboda haka Allah sai ce ya sama ka lai in su giya min madari ke ma sama ki kane daga yin ruwa wato ruwa iya ruwan da aka yi shi yayi a tsaya haka a fa amsa ka sai ainihin ta kane a wagida na kasal mawo shikenan sai ruwa ya tawaye ya rabu muqdi al-amru ay tamma halakal kafirin qawman nuhi shikenan Allah tabaraka wa ta'ala sai ya halakar da waɗannan mutane kafurai wasu wata safina alal judi sai wannan jirgi ya sauka kan dutsen juji wani dutse ne wanda yake jazira yana kusa da mosul a iraki allah ta baraka wa ta'ala ce ce da buɗe ne kawai zalimi ai mutane azzalumai sun nisanta daga samun raman allah ta baraka wa ta'ala allah allah ta baraka wa ta'ala ya wayi ga annabi nuhu cewa sai sai sirri sabinatu ala hadin jibal wato shi jirgin ruwan sannan zai tsaya akan ɗaya daga cikin duwatsun duniya saboda haka duwatsu kowanne sai ringa daga kansa sama wato yana jira a sauka a kansa kamar ainihin wato dutsen dur da kuma dutsen udu da dutsen jabal abi kubaitin da dutsen tabur kulla kowanne sai yana ganin shi yadda hibbu haza kowanne ya cancanta a zauna a kansa annabi nuhu ya sauko a kansa fatawada judi sai dutsen judi shi kuma ya tawadu sai Allah tabaraka wa ta'ala Allah kuma ya sani yace cewa Allah innahu ya'lamu annahu la yastahiqu haza yace ya san cewa shi bai cancanci a ce annabin Allah ya sauko a kansa ba saboda hada rasul bin kalam judi saboda haka Allah sai ya ce to jirgin ruwa sauko a kan wannan dutse na judi dutse ne karami saboda ya yi tawadu kwarai yana kasan mautal sai Allah ta baraka da ta annabi nuhu ya sauko a kansa akan wannan ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man tawada lillahi rafa'ahu Allah wa man takabbara wada'ahu Allah duk wanda ya kasance da kai saboda Allah sai Allah ya dauka shi duk kuma wanda ya girman kai sai Allah ainihin ya ainihin kaskantar da shi saboda tawazu da yi ne Allah tabaraka ta dauka shi saboda haka ake so mutum ya zama mai tawazu a kowane abu a فلتكن أخذ تواد بشيء كلمة دم وما يتواد من الله تبارك وتعالى الله ريكو ده هنوم الله غفر تامنا الله بمولاتيا ده زمان لاتيا الله تامنا cikin bayan Allah da za a yi cikin wannan wata mai albarka Allah gara shi mu lafiya farma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah riko da hannun mu dukkan bukatun mu Allah biya mana farman sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم يا رب بذاته وبصفاته وكلنا في سائر الحالات ثبت قلوبنا على الإيمان أخرجنا من لسانه وانظر إلينا انصر نجينا وعدل ربنا وحملنا ذرية مباركة تكون سادلة مشاركة وجاز أن كل ما قد أحسن إلينا رب جزا الحسنة بالمصطفى شفيع ما شريك له لما قد القدر عليه سل ربنا وسلم وفاتح خيرنا اللهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين